إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake haduwa da ku a wannan rana ta laraba daren alhamis yau sha biyu nake kyautata zato ga watan rajab hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga garin makka zuwa madina shekara 1442 daidai da 24 ga watan biyu shekara ta 2021 wannan shine darasinmu na hudu a cikin littafin raqa'iq fi daqa'iq lausasa zuciya a cikin ƙanƙanin lokaci mun gama ɓangare na farko na littafi na shimfiɗa da malan ya yi mun shiga ɓangare na biyu da malan yake nuna mana girman Allah da ƙoƙarin kambama shi a zukatanmu sabili da idan ba zuciya ta san girman Allah ba to ba za ta iya yin abin da Allah yake so ba to shi yasa malam yema wannan bangare take da zalikumullahu rabbukum wannan shine Allah mahalicinku in an ce rabbu shine al-khaliqur raziqul mudabbir wanda a karan fari dai shi ya fara samar da halitta babu ita ya samar da ita ko shi yasa da kansa yace hal ata alal insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an mazkura an yi wasu lokuta a baya wanda babu dan adam a ban kasa ko yanzu muka diba ni da ku muka koma shekara 100 baya babu kowa a nan wurin haka nan kuma in aka yi gaba shekara 100 zaka tadda kuma babu mu din sai dai wasu ne in ma Allah ya kaddara lokacin zai kai to wannan wanda ya wannan aiki lalle ya cancanci a ga girman shi kuma ya cancanci in yi umarni a yi masa ɗa'a sannan kuma ya dace in yi alkawari ka sakankance ka ji zai cika alkawarinsa kuma ya dace in ya ce zai arziki ka yarda cewa arzikin shi ba wanda zai iya irin arzikinsa wanda yake awwalun bilabtida wa akhirun bilantiha na farkon da baka sanin farkonsa na ƙarshen da bai da ƙarshe da kansa yema kirari yace huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin huwa bi kulli shay duk ta inda ka zo yana gaba da kai to wanda ke da wannan sifa in ya tsoratar lalle ya cancanci ya tsorata kuma in ya ce zai ni'ima kai ka san ni'iman nan ba wanda zai iya irinta shi yasa ko da yake kwadaitar da mu aljanna yace wa idza ra'aita ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا ذاك ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam kansa da yazo bayanin aljanna kawai cewa inna fil jannati ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at ko wala ma la khatara ala qalbi bashar akwai abin da ido bai taba ganin irin sa ba kunni bai taba jin labarin irin ni'iman kai ba wannan ba mutum ma yayi mafarkin tunanin cewa akwai irin ni'imar tunanin mutum bai kai ba amma duk za a gani aljanna to me wannan ke nunawa shine wanda ke da wannan siffa sai kai kokari ka samu abu biyu da ake so al-khawf raja ka ji tsoron azabansa dan da kansa ya faɗa ko inna batasha rabbika la shadid dan kansa bai da kyau sannan kuma a bangare daya sai ka tuna kuma ni'imarsa ba ƙaramar ni'ima ba ce waɗannan tunanuka guda biyu tsananin tsoron azaba da tsananin kwaɗayin ni'ima su ne fuka-fukai biyu da suke mutum ke tashi da su ya je aljanna ƙur'ani gaba ɗayansa in kuka binciki ƙur'ani za ku ga akan abin da yake kiran mu kenan ya tsoratar da mu ya kwadaitar da mu ya tsoratar da mu ya kwadaitar da mu to Allah ta'ala ka sa muna cikin bayinka na kwarai waɗanda za su tsorata da tsoratarwanka kuma su dace da ni'imanka Allah ka yafe mana kurakuranmu da zamiya da muke samu a rayuwa to in ba kuma ta ba shafi na sha uku za mu tashi ko farkon shafi malam na ci gaba da nuna mana girman Allah yake cewa huwa subhanahu wa ta'ala yu'ti 'abdahu qabla an yas'alahu wa fawqa ma yu'ammiluhu subhanallah kuma shi Allah madaukake shine wanda yu'ti 'abdahu yake ba bawansa qabla an yas'alahu tun kafin ma ya tambaye shi wa fawqa ma yu'ammiluhu kuma ya bashi ma fiye da abin da yake fata na ya samu abinda kake gurin ka samu sai Allah ya baka fiye da shi wanda kake nema din yana yin haka a duniya yana yin haka a lahira Allah ya sa mu dace sannan ya ci gaba da siffanta Allah da cewa yashkuru alal qalil Allah yana godiya akan abin da aiki da yake abin da yake kadan min al'amal na da aiki wayunammihi sannan kuma ya raine shi ya haɓaka shi ma'ana yana karban aiki ko mun kankantansa idan ya dace da siffofi guda biyu saboda yan aljanna Allah ka sa muna cikin yan aljanna dan tsarkin sunayenka idan an je lahira Allah zai kalli yan aljanna da irin aikin da suka yi sai ya ce da su inna hadha kana lakum jazaa wa kana sa'ikum mashkura ashkuru muke magana Allah zai ce aljanna ce ta yi gata nan iya ganin don lokacin da ya halicci aljanna kan tafsirin ko imamun kabari ko imamun kurtabi ba zan iya tunawa ba ɗayan biyunsu farkon suratul muminun ya kawo asarin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lokacin da Allah ya halicci aljanna ya kawata ta sai ce ma aljanna ta kallimi yi magana yi comment game da kanki me zaki ci aljanna sai ta ce da shi qad aflahal mu'minun duk wanda ya zama mumini ya rabauta alfalah kalman alfalah shine samun abin da kake tsananin so da kuma kubuta da abin da kake tsananin tsoro ka san ba kwance hankalin da yafi wannan ka juya ka ga abin da kake tsoro amma ka samu tabbacin ka tsira sannan ga abin da kake tsananin kauna sannan kuma ya zanto ka samu wannan abu to aljanna tana da wannan Allah subhanahu wataala ya tanaje ta ga wanda suka yi aiki domin shi anan da malam yace yashkuru alal qalil ai ma'ana yuqabbal yataqabbal yana karba shine godiya da Allah ya ce ga sakamakon ku nan kuma aikin ku sa'ayin ku ya zama godajje ma'ana kun cika sifofi biyu duk aikin da zai amfani mutum a lahira yana cika ka'idoji guda biyu ƙa'ida ta farko ya yi domin Allah mutum ya yi domin Allah bai yi don jama'a ba bai yi don abiya shi ba bai yi don ayabe shi ba bai yi don ya nuna ya wani ba a'a ya yi domin Allah na ɗaya ke sannan na biyu shi ne zamto yana da mutaba'a lissunna ya dace da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan aikin ko da ƙarami ne zai iya kai mutum aljanna shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi abi dhar yake cewa la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a karkare na aiki alkhairi shay'an ko mun kankantansa walau an taqaqa bi wajhin talib ko da ko zaka ga dan uwanka musulmi ka sake masa fuska yanda zai ji ya ga dan uwansa karkare na wannan zaka iya samu aljanna sanadiyyar kar ka kalli girman aljanna ka kalli girman mai bada ita kun fahimci magana saboda in ka kalli girman ta ne kadai za ka iya samun ya suka yanke kauna amma ka kalli girman wanda ya ce zai baka to a nan ne za ka ƙara samun natsuwa to mali ce Allah yakan gode ma aiki kaɗan kuma ya haɓaka wannan aikin ya raine shi har ya fa'idantar da bawa wa ya firul kasira minan zalal Allah ta'ala yana gafarta mai yawa daga cikin zamiya da tuɓa-tuɓai da ake samu a rayuwa wa yamhuhu har ma ya share su ya zanto ya gafarta su Allah ka samu na cikin wanda za a yi musu haka shine malaika ayan fadin Allah madaukaki da yake cewa yas'aluhu man fis samawati wal ard Allah madaukakin sarki duk abin wanda suke sammai da kasai suna tambayansa kulla yaumin huwa fi sha'nin Allah subhanahu wataala a har kulli yana cikin dawainiya yana cikin aiki da yake da na, na, na, na bayinsa da halittu sai malamin Allah kirari yace la yashghuluhu sam'un an sam'in Allah shine wanda wani sauti bai shagaltar da shi ga kasa ji gabarin wani wani na magana ta ce kai kumin shiru in ji mai yake cewa Allah shi bai da wannan Allah yana gane komai kuma bai cuɗe masa wala tuglituhu kasratul masail sannan yawan masu tambaya baya kuskurantar da Allah ko wani yaran ka da baba cizi nake so wannan na kaza sai ka ce to ku tsaya in ji kai ku kowa ya faɗi nashi ku saurara ɗaya bayan ɗaya a wannan na ƙasa ne ta saka haka shi Allah kuma yana da kamala duk wanda zai roƙa ya roƙa ko duk wanda zai roƙa ya roƙa Allah yana jin shi kuma zai ba kowa daidai abin da ya raba masa nahnu qasamna bainahum ma'ishatuhum fil hayatid dunya Allah ka raba mana alkhairin duniya da lahira wala ya tabarramu bi ilhahil mulhin Allah subhanahu ta'ala kuma baya takura da magiyar mai magiya wani ya cika tambaya sai ce gaskiya kai ka cika naci daga wannan gaskiya ka kara ko ana iya samun haka dan adam yana da rauni ajizi ne idan ba Allah ba duk wanda ka fara tambayar shi sai ya fushi da kai ko da mahaifinka ne shi yasa yana daga cikin karamci ka kame daga abin hannun mutane ko annan sulasa ya ce izhad ma inda nas yuhibbuka nas ka guji abin da ke hannun mutane za su so ka kun gane saboda dan adam gajiyayye ne yana da rauni in ka faye tambaye shi dole zaka fusata shi ko wane ne duk alakan ka da shi to amma banda Allah daukin sarki shi kuma Allah shi in ma baka tambaye shi bane anan ne kai laifi kun gane ko ya faɗa a yi a can da yake cewa za su alaka ibadi an nifa in ne ƙwaribun ujibu da wata da'ida don falista jibu yori ba nan ba ku tuna mu cikin suratun zufuruf kamar maganan ibada a bauta abdu'a alaramomi kuma kun ci birki na mala adam sai ya fito zai da tuna mana ko subhanallah ayan ta kwanta mu mu je ina tuna ran kawo insha Allah to Allah mulkin sarki magiyan masu magiya baya takura mishi ayan karshen ta shine sai dukhuluna jahannama dakhirin innal ladina yastakbiruna an ibad me wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum Allah ya muku albarka ubangijin kuma halicin ku yace ud'uni ku kiraye ni ku roke ni kun ga magana addu'a yake ko ku roƙe ni astajib lakum zan amsa muku ba addu'a ke magana ba sai ce innal ladina yastakbiruna an ibadati wanda suke girman kai wurin bauta mini me muka yace wurin roƙo na sai ya canza kalmar yankon Allah ta'ala ce innal ladina yastakbiruna an du'a'i wurin roƙo na sai ce an ibadati ya maida ma addu'an ta koma bauta ya ce to duk wanda bai roƙo na sai da kulu na jahannama dakhirin sai ya shiga wutan jahannama yana kaskantacce walakantacce to kaga kamala ta Allah kenan wanda in kai manan adam haka kuma shi ba zai iya jurewa ba wannan na nuna girman Allah subhanahu wataala bal yuhibbul mulhina fi du'a Allah madaukin sarki yana son masu naciya a wurin addu'a annan sallallahu alaihi wasallam zai wuce cikin dare da shi da sayyidina abubakar da umar sai ji abdullahi ibn mas'ud yana sallan dare yana kwararo allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait ma'ana subahi ta kusa yana yin wuturi kenan ko addu'an kunuti na wuturi din nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiru ya tsaya a bayan shi bai san manzo Allah na jin sa ba sai yana ce masa sayyidina abubakar suna ji in yace allahumma hdini fi man hadait sai ce saltu ta roƙa an baka wa afini fi yace saltota roƙa Allah ya baka ta amsu ko shine sayyidina Abubakar sayyidina Umar yaje da sassafe masa bishara sai ce wallahi Abubakar har ya zo ya ga yamu a gani kuma baka labarin kujeran maka ne ko malama to shine Allah yana son masu magiya a wurin roƙon shi wa yuhibbu an yus'ala kuma Allah yana so idan a tambaye an tambaye shi wa yaghdabu kuma yakan yi fushi idan lam yus'al idan ba a tambaye shi ba Allah muna roƙonka alkhairin duniya da lahira fayastahi min abdihi Allah yana jin kunyan bawansa haythu la yastahi al-abdu minhu ta yanda shi kamar yanda shi bawan bai jin kunyansa kamar haka kuma gaskiya ne ku duba ku gani ko a wani abu Allah ya tauye ma mutum a duniya ko dai ya sauke mai wani hukunci ko ya masa wata bishara ta daban misali mutumin da yazo baya gani mutumin da bai gani ba an amshi ganin sa kenan idanuwansa bagannansa to Allah ya ce yana jin kunyan ya haɗu da irin wannan mutumin a ranar kiyama ba tare da ya masa gafara ba haka Allah ya faɗi haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa Allah yana jin kunya ya haɗu da bawan da ya karɓi masoyansa guda biyu ya ce idanuwansa yake nufi tunda kowa na son ido ya ce to yana jin kunya haɗu da bawa a ra'al kiyama irin wannan yanayi ba tare da shi ya gafarta mishi ba to Allah yana son yana jin kunyan mutum fiye da yadda mutum ma bai jin kunyan Allah shi saboda dai wanda ga ya zunubi to sai da kunya na Allah ta'ala ya fita a ran shi sannan iya saba mishi saboda da yana jin kunyan Allah ta'ala da zunubi yayi wahala wurin aikatawa Allah ka kara mana jin kunyanka to malam yace wayasturuhu Allah ta'ala yana suturta mutun ya boye laifukansa haisu la yasturu nafsuhu irin yanda ma shi baya boye kansa mu yanzu kun ga mutum ma an yi zunubi yakan bayyana ne fa ko wani ya fada da kanshi wani ya posting a social media amma kun san wani abu mai hatsari ko kun san idan mutum ya yi zunubi ya bayyana laifin Allah bai yafe mishi annan sulasu yana cewa kullu ummati mu'afa illal mujahirin yayi a fili kamar yana nuna ya isa ka gani zai zunubi bai ɓoye yayi a bayan idan mutane ba sai ya inda kowa zai ganshi wani ma aka ya ce shege shi ko wani ce shi kaza shi shi kaza shi to laifin da mutum ya bayyana shi mutane suka gani a sarari annan sulasu ne ce duk al'ummata sun cancanci Allah zai iya musu rangwame ya fe musu amma banda wanda ya bayyana zunubi a fili ya nuna ma mutane da garari da kisa wannan kam ya fita daga alfarman Allah ya fe mishi wanda Allah sulasu ya faɗi wannan a bisa harshen da baya faɗin sarrai Allah ka shiryar da mu da masu bayyana laifi baki ɗaya wa yarhamuhu Allah yakan yi ma mutum rahama haythu la yarhamu nafsuhu ila rahaman da bai makansa duk mutumin da yaje na aikata zunubi ai bai ji tausayin kanshi ba ko tunda Allah ya ce ya shiryar da ya nuna ma kowa hanyar da zai biya tsira gashi an turo da annabi an saukar da littafi an yi kaza duk wannan rahama ne inda Allah ya so sai bar kowa ya buga da hankalin shi wanda ya daidai ya wuce wanda bai daidai ba oho amma sai aiko da littattafai ya turo da manzanni kaga wannan duk rahama ne da jin kai Allah da kanshi ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin an turo annabi sallallahu alaihi ne kansa ma dai zama rahama da'ahu bi ni'matihi wa ihsanihi Allah nakin sarki ya kirayi mutun zuwa ga ni'imarsa da kyautatawansa wanadahu kuma Allah ya kiraye shi ila karamatihi zuwa ga karamcinsa wa ridwanihi da yaddansa to sai ma ya ce wa kaifa la tuhibbul quluba man la ya'ti hasanati illa illa huwa wa kaifa wai ta yaya nema la tuhibbul quluba zukata ba za su so man la ya'ti hasanati wanda dukkan kyawawan ayyuka ba sa zuwa abubuwa masu kyau ba su tahowa illa huwa face shi ba wani abu mai kyau da suke zuwa face daga wurin Allah subhanahu wataala na sha gaya muku balaraban ƙauyen da wasu suka same suka ce mai kai za ka mutu fa ya ce zan mutu ya sai tsorata ce to ina mutu ya za a yi suka ce sai wurin Allah sai ce a to ta zo da sauki ka ce wurin Allah ka ce a sauki ya ce to duk wani arziki a duniya shi yake bani ya zan ji tsoron haduwa da shi ya ce a dimmin ni'iman da nake ciki shi ya bani ita kun fahimci magana ƙarshen kyautata ma Allah zato kenan yace ai duk ni'iman da kuka ganni da shi daga wurin shi yake to in ko zan haɗu da shi ai na san ba makina zan haɗu da shi ba to wannan shine ya za a yi ba za ka so Allah ba duk wanda za ka jingina da shi zai iya zamiya ko ya mutu haka ne abinda kake gani a tare da shi zai iya gushewa in ma bai gushe ba rayuwa za ta ɗauki tunda malamai suka ce da Allah ta'ala ya saukar da kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram duk abin da ke kan kasa ƙararre ne sai suka ce hadhihi al-aya kun ga wannan aya ta suratul rahman ko waqi'a ta'ziyatul li jami'in nas tana ma duk mutane ta'ziyan kansu ne kowa da kowa Allah ya ma ta'ziyan kanka kawai Allah ya ji kanka da rahama sai mun haɗu amma ka mutu ba shine abin da ayar take nufi to dan haka nan in ka tuna shi kuma Allah al-hayyul qayyum ne mutuwa ba ta riskan shi la ta'khudhuhu sinatun gangadi bai kama shi wala nan ballantana a ce ya bacci ballantana har mutuwa ta riske shi kuma sai aka ce wanda ke da wannan siffan kuma shi zai ni'imta ka ai dole ka so shi kun gane ko zaka so shi ka ji cewa ka gode Allah mun gode maka da kai mu musulmi to sai malai ce wala yadhhabu bi sayyiati illa huwa babu wanda kuma ke tafiyar da munanan abubuwa face Allah abubuwan da za su aka so Allah suna da yawa ku duba suratul furqan ku gani karshe karshen ta yana ga daga aya na 60 har karshe Allah ta'ala ya jiro su bayan Allah wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hauna wa idha khatabahumul jahiluna qalu salam Allah ya dinga kawo irin siffofin su na gani ciyar da dukiya domin Allah Allah ya ce wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah ba sa kasharan da Allah ya haramta illa bil haqqi sai da haqqi wala yazunun ba su zina kun gani dai yanzu ana ta yi ko waɗannan abubuwan ga sunan kai kace da mu Allah yake magana ma tun a lokacin wa man yaf'al dhalika yalqa asama Allah ya tsorata duk wanda ya kasai an ninninka mai azaba da hadi da narko za kuma a ninka masa wa yakhlud fihi muhana kuma zai dawwama a kaskanci cikin azaban har abada Allah ya fusata da duk ya gama jero azaban sai ya ja layi istithna'i ya togaciya ya ce amma duk wannan bala'in fa illa man taba sai wanda ya tuba in aka samu tuba ta gaskiya ta ratsa wa amana da imani na gaske wa amila amalan saliha ko ya aikata aiki aiki nagari aiki nagari shine mai wadancan sufofi da na faɗa dazu ayi domin Allah ayi yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar sai Allah ta'ala ya ce to fa ulaika irin waɗannan koda sun kashe rancan koda sun yi zinan nan koda sun yi shirkan nan yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat Allah zai mai da zunuban lada kuma ya ba su kyautar lada Allah ya san zami mamaki zamu girmama abun sai kara mana siffansa da za ta nuna mana ba komai bane a wurin shi sai ce wa kana Allahu ghafurur rahima dama tun kafin yanzu Allah mai yawan gafara ne mai yawan jinkai ne yayi ma wanda yafi wannan a baya an fahimta to in kana jin wannan zaka so Allah kuma yau kan ai tuwon girma miyan shi nama in har Allah zai ma wannan ta goma shin ai kai ma ya dace kuma ka je ma Allah da abin da zai gane kai ma da ne kun fahimci magana in ana jeranto masu zunubai sai gaba ka a ciki in ana jeranto masu da'a sai ganka annabi sallallahu alaihi wasallam ya rinka sallan dare har kafafuwarsa suna kumbura a wata riwayan har suna tsagewa saboda tsananin sallan dare na na aisha radiyallahu anha take cewa da shi wai ba kai ne aka yi ma kyautan aljanna ba aka gafarta ma zunubai aka baka garanti in kana so kai zunubi ma kai da gangan an yadda kai an yafe maka inna fatahna laka fathan mubina yaghfir Allah laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdika siratan mustaqima wa yansuraka Allah nasran 'aziza duk akan shi suka sauka sai ce ko shakka ni ne kuma Allah bai saba alkawari sai ta ce to ka dan rage mana ka rinka huta ai abin da kake neman ma'ana ya samu to bude bakinsa sai ce da ita afala akuna abdan shakura ashe to ni kuma bana gode ma Allah ba na wannan ni'iman wai godiya ce yake yi akan wannan ma'ana me yake nufi san sa ga Allah ya sa yana ƙara aiki mai kyau akan mai kyau don kaji kana son abu ba ka ganin wahala wurin yin wannan abu to da haka wanda ke son Allah bai ganin wahala wurin bin Allah mu ma Allah ka lullaba zukatanmu da soyayyanka mala yace wala tujibu da'awati wala yujibu da'awati kuma babu wanda yake amsa roko da kiraye kiraye waqilul atharat kuma ya yafiya ga tuba-tubai wa yaghfirul khatayat kuma ya gafarta kurakurai wa yasturul awrat ya rufe abubuwa na aibi wanda ba za ka so a san su ba game da kai wa yakshiful kurbat kuma ya yaye maka duk wani bakin ciki masu yawa wa gitul lahfan kuma ya tsamar da wanda ya fada ramin halaka allahfat wa yunilu at-talabati siwahu wanda kuma ake samun duk abin da ake nema ba a samun duk abin da ake nema in ba a wurinsa ba ma'ana ya za a yi kaki son wannan ai ya cancanci a ci shi abin so ne a gare ka kun sai na so ina mana girman Allah ne ko sai ce fa huwa haqqu man dhukir Allahu akbar Allah manaukin sarki shine mafi cancantan duk wani wanda aka ambata in an taba kiran wani to Allah ya fi shi dacewa da a kiraye shi kenan ko na abu kake so ko wani zaka tambaya ga fara dokon Allah in Allah ya amsa maka sai datar da kai wa haqqu man shukir kuma Allah shine mafi dacewa duk wani wanda aka yi magodiya wa haqqu man humid kuma shine mafi dacewa wanda aka yi ma ashkuru godiya na aiki alhamdu godiya na baki duk wani wanda ya maka ka gode Annabi sallallahu alaihi ya koyar da mu in aka koya maka aka yi maka wani abu na, na dadadawa da kyautatawa kai ma ana so kai wani abu wanda zai nuna kaya ba da abin da aka yi maka ba shi ne ke cewa man sana'a ilaikun ma'arufan fakafi uku ko? duk wanda ya muku wani abu mai kyau da kuka yaba ya yi fakafi uku ku saka mishi ku saka mishi ya gane kun yi appreciating abin da ya yi ko da kun san cewa kila ba lallai bukatu zuwa ga abin da kuka yi ba ita zuciya tana son ta ga an kyautata mata ko da ta fi karfin abu ɗabi'an ɗan adam yana son wani wani bawan Allah ke faɗa ba wani malamin mu ya ce malam na aurar da ‘ya'yana guda kaza ya ce wallahi na kashe kuɗi ya ta sama naira miliyan ɗari a auren nan ya ce yawancin mutane ba wanda ya tunanin ya bani wani abu mai kama da gudunmuwa saboda ana ganin nini ne ne ya ce wani abu ya faru ranar auren nan sai da ya sa ni kuka ya ce me ya faru ya ce na shiga gida mata sun matsa iyalan shi suka ce suna neman shi shigo su yi magana da shi ya ce da ƙyar na zaga na shiga gida ya ce da na zo muka yi magana da su na zo zan fita akwai wata tsohuwa dattijuwa a kano ne da ta zo ta ce alhaji alhaji da allah minti ɗaya shahar ita ce mai wanke-wanke a gidansa mai aiki ce ya ce ta ce min ina ta neman ka tun kwana hudu wallahi jama'a sun maka yawa kaga me zaka tsammani za ta nemo wani abu a wurin shi tace Allah sanya alkhairi Allah ya bada zaman lafiya gudunmuwa ta ce dama nake ta so in bayar sai ta kwance gefen zaninta ta ciro naira 20 ta bashi naira 20 yace wallahi sai da ya kwalla saboda ba kudin ya kalla ba zuciyar ya kalla to ɗabi'an ɗan adam yana son wannan kuma yana daga cikin abubuwan da muke kurakurai a kansu idan Allah yana so a gode mishi dan adam ne babu aula kun gane ko saboda me irin wani yana hada dankon yan uwantaka yakan sa mutum ma yayi fiye da abin da yayi a baya yakan sa irin wannan yakan karfafi mutum a kansa to Allah subhanahu wataala ya koyar da mu mi wannan ma'ana godiya ashkuru dai shine godiya da aiki alhamdu godiya da baki wasu malaman kuma suka ce alhamdu ya fi cika saboda shi yana daukan gabbai da kuma furuci gaba daya to koma dai wanne ne ciki Allah shine mafi dacewa a yi masa wannan mu ma mun ce alhamdulillahi rabbil alamin Allah mun gode maka wa haqqu man ubid Allah shine mafi cancantan duk wanda aka bauta ma wa ansaru man ibtughiya kuma shine mafi taimakon duk wanda aka nemi taimakon sa Allah ka taimake mu wa ar'afu man malak Allah shine mafi tausayin dukkan wani mai mulki Allah shine mai tausayi wa ajwadu man su'il kuma shine mafi kyautar duk wanda aka aka tambaye shi da a can baya da yace yana bayar da abinda ma ba a tambaye shi ba ai a zahiri ma aikacen aikace aikace Allah sun nuna haka yanzu ana zuwa watan hudu ba galibi ruwa kan fara sauka ba ba sai a fara share gona ba kana so ka sa buhu ɗaya ne ka kwashi ɗari ko ba haka ba waye maka wannan kyauta Allah ko baka kuma roke shi ba amma ya tsara akan ikonsa hakan ya faru an baka Allah mun gode maka wa awsa'u man a'ta Allah shine mafi yalwan dukkan wani wanda ya kyauta ba wanda yake kyauta mai yalwa kamar nashi wa arhamu isturham kuma Allah shine mafi rahaman dukkan wani wanda aka nemi rahaman shi ko tausayin sa wa akramu man qusit Allah shine mafi karamci duk wanda aka nufata da neman wata biyan bukata zaka tadda karamci a tare da shi ba kaskanci wa azzu manil tuja ilaihi Allah shine mafi buwayan dukkan wani wanda aka nemi mafaka zuwa gare shi wa akfa man tukila alaihi kuma shine mafi wadatarwa ga wanda duk aka dogara a gare shi duk wanda ka dogara a gare shi bai kai Allah ba Allah mun dogara gare ka ka iya mana arhamu bi abdihi min alwalidati bi waladiha Allah shine mafi tausayi da jin kan bawa fiye da yanda mace take jin tausayin ɗanta kun ga ya ce walidati saboda mata sun fi mu jin tausayin ƴaƴa da raga musu kuma ba za ka zarge su a haka ba ko saboda sun fi mu shan wahalan a lokacin yayin haihuwa sun zauna da ɗa a ciki wata kaza wata ma shekara wata ma sai an yanka ta a ciro za a rayu ba za a rayu ba Allah kada ya sani shi yasa za ka ga suna da tausayi suna da jin kai to duk wannan tausayin Allah ya fi su tausayinka fiye da su subhanahu wa ta'ala wa shaddu farahan Allah shine mafi tsananin farin ciki bi taubati abdihi ibadihi a bisa tuban bayinsa idan suka yi laifi suka tuba shi yafi tsananin farin ciki at-ta'ibina waɗanda suka tuba a gare shi minal faqid li rahilatihi fiye da mutumin da ya rasa dabban hawansa allati alaiha ta'amuhu wa sharabuhu fil ardil muhlikati fiye da tuban fiye da farin cikin mutumin da abin hawansa ta ɓace wanda wannan abin hawan alaiha ta'amuhu abincinsa yana kanta wa sharabuhu da abin shansa sannan ta danna da gudu ta ɓace fil ardil muhlikati a ƙasa wanda take da abubuwa masu halakarwa an fita wajen gari an yi daji can cikin sahara abincinka abin shanka komai na kan raƙumi kawai sai raƙumi ya ƙwalle da gudu kuma ya ɓangaren da zakuna suke a gane malabar to kun ga akwai tashi hankali ko lahira kusa kenan yanda annabi sallallahu alaihi waɗannan duk maganganun da yake kusan hadisai ne fa yake takaice su a cikin kalmomi annabi sallallahu alaihi ya faɗa Allah yana farin ciki da tuban bawa fiye da mutumin da yake kan raƙumi da abun shansa da abun hawansa da abincinsa da komai nashi da makaminsa yana kai ya sauka don biyan bukata kawai sai rakumin ya tsere shige daji ya bar shi ba gida gaba ba gida baya kuma da kafa ba zai iya fitowa daga saharan ba ya yanke kauna mutuwa ta same shi ta gama ya kwanta karkashin bishiya kawai sai ya ga rakumin gashi ya dawo da abincin shi da abin shansa ba abin da ya halaka yace to irin farin cikin da bawa zai a wannan lokacin Allah ya fika farin ciki a lokacin da ya ga kana zanubi ka daina zanubin ka dawo gare shi to shi ne malam ya kawo shi anan mu ma Allah ka ba mu ikon tuba to shi ne ya ce wannan shi ya fi tsananin Allah na farin ciki da tuban mutum fiye da tuban mutumin da ya rasa abin hawansa wanda akwai abincinsa da abin shansa a ƙasa mai halakarwa idan ya isa min alhayati a lokacin da ya ɗeba tsammani ma daga rayuwa foje da ha amma sai ga ga dabban ta dawo masa lafiya lau wa huwa maliku Allah shine mai mulki fala sharika lahu bai da abokin tarayya wal fardu shine tilo wanda ba isa ai masa kishiya ba fala nidda lahu dan haka Allah bai da kini bai da sa'a bai da kishiya kullu shay'in halikun illa wajhahu dukkan wani abu halakakke ne mai karewa in banda Allah lan yuta'a illa bi iznihi ba ayin biyayya sai da izinin Allah walan yusa illa bi ilmihi ba wanda ke wani zunubi face Allah ya san kayi wannan zunubin yana sane da shi yuta'u Allah shine wanda akan masa biyayya fayashkur sai ya gode ya karbi biyayyan ya sakamako akai wa yusa shine wanda akan saba mishi idan aka dawo kuma aka bi shi fayaghfiru sai ya gafarta abinda aka yi na sabo Allah ka gafarta mana fa huwa aqrabu shahid Allah shine mafi kusantin mai shaida da halartan din inda kake ba ya ce wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid ko bi ilmihi wa adna hafizin Allah shine mafi kusan masu tsaro inda wanda zai tsare ka Allah ne yafi ka kusa da kowa wa aufa bil ahad Allah shine mafi cika alkawari Allah bai taba alkawari ya saba ba subhanahu wataala wa a'dalu qa'imul bil qist Allah shine mafi adalcin tsayuwa da adalci hala duna haka ne hala dunal nufus Allah ya sha makance tsakanin wasu zukata akwai zukatan da zunubi ya musu kanta Allah ya rufe musu kofa ba su ganin shari'a balle su bi Allah karka sa mu a cikin su wa akhadha bin nawasi kuma yayi riko da makon wasu da suka saba ya saba musu kuma sun ga sabawan kamar su fir'auna da ire-iren su wa kataba al-athar Allah ya rubuta gurabu wani zai zama kaza wani zai yi kaza wani zai samu kaza wani zai kai wuri kaza Allah ya rubuta ba wanda sai hana wanda zai kai wani sakal ajal ya kuma goge wasu ajalin kamar zumunci yana ƙara mutum tsawon rai yana ƙara mutum arziki da dukiya in mutum na sada zumunci ana iya canza shekarun shi a ƙara mishi a duniya shi yasa kila ma iyayen musu kai ta tsawon rai a baya Allah ji kansu da rahama fal qulubu lahu mufdiya zukata dai a wurin Allah a sarari suke ba wani abin da ke boyuwa wasirru indahu alaniya duk abin da aka yi a ɓoye a wurin Allah a sarari yake ma ya kunu min najwa talatatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala akthar illa huwa ma'ahum aina ma kanu thumma yunabbi'uhum bima amilu yawm al-qiyamah Allah ya ce wasu mutane ba su taba kai tattauna su biyu ba ce Allah na ukunsu ko na uku fashe shi ne na hudu ko na shida ya ce kai kosi sama da shida kosi kasa ma da yadda ya faɗi yana tare da su da iliminsa kuma sai ya ba su labarin abin da suka kasance a cikinsa a ranar alkiyama wal'alaniyatu walghaibu ladaihi makshuf duk abin da ke sarari ko a ɓoye a wurin Allah dai a sarari yake mun gane ko ko abu ya kai abu shi Allah sarari ne a wurinsa na sararin ma ya san da shi shi ma kuma wa kullu ahadin ilaihi malhuf kowane mutum kuma a wurin Allah malhuf mai neman agaji ne ko akwai wanda bai neman agajin Allah babu shi duk musulmi yana neman Allah ya taimake shi ko wa anatil wujuhu linuri linuri wajhihi dukkan fuskoki sun kaskanta saboda hasken fuskan Allah wa ajazatil qulubu an idraki kunhihi sannan zukata kuma sun gajiya wurin riskan asalin shi Allah din ba wanda zai iya sanin hakikanin Allah ko yanda yake ya ji abin da ya mana bayani dai muna imani da shi ko muna yarda da shi ko muna bin sa akan haka amma insha Allah ta'ala zamu ganshi bayan mun shiga aljanna ودلت الفطر الفطر والادله كلها على امتناع مثله وشبهه dukkan hankali ya yi nuni ya zamto hujja hujja na gaba ɗaya akan hannuwan samun irin Allah ko mai kama da shi da hankali da hujjoji sun nuna cewa babu wanda ya kai Allah kuma ba wanda ya sai kama da shi ta fuskan aiki ko azaji ashraqat li nurihi wajhi ashraqat li nuri wajhi dhulumat Allah ya haska fuskansa ya haska ga dufai wastanarat laqul abdu was samawat wanda har samai da kasai suka yi haske wa saluhat alaihi jami'ul makhluqat dukkanin abubuwan halitta suka gettu a sanadiyansa la yanamu Allah baya bacci wala yanbaghi lahu an yanam kuma baya dacewa ga Allah a ce Allah yayi bacci shi yasa duk abin da zaka yi wani ya ce ma Allah ya saka ka kuskura kai shi kun gane ko duk abin da zai sa wani ya mutum Allah ya isa kar yayi saboda yanzu ana yayin mutum ya laifi wani ya ce Allah ya isa ya ce ya fi sauki da Allah na karba ma da ba haka ba da ba ku gan mu haka ba ko a ce ne dama isasshe ne kaga rashin sanin Allah ne wannan Allah ya tsare mu da zalunci yahfazul qista Allah yana tsare adalci wa yarfa'uhu kuma yana daga shi yurfa'u ilayhi amalul layl ana daga ayyukan dare gare shi qabla amalin nahar kafin ayyukan yini wa amalun nahar akan isar masa da ayyukan yini qabla amalin layl gabanin na dare shi yasa ake so a rinka azkarus sabahi wal masa ko mala'iku su kai fayil ɗinka da tuba da istighfari wasu masu karɓe su duci sun barka haka sun kai wani haka kaga insha Allah karshe za ta yi kyau ke Allah ka kyautata karshen hijabuhun nur shamakin Allah haske ne yan uwa musulmi law kashafahu inda Allah zai yaya wannan hasken la ahraqa subhatu wajhihi man taha ilayhi basaruhu min khalqihi da yaye wannan ya kai ga cewa ya ƙona hasken fuskansa ya ƙona dukkan iya inda ganinsa ya kai na halittunsa to ina ne dama ganin shi bai kai ba ai babu ya da minti na biyar? to minti nawa ke da shi? ta yi gaban ne nake son gani bari mu je sai mu tsaya qala Allahu azza wa jalla bari dan fita dan guje sai ku yakuri da gudun mala yace da da qala Allahu jalla wa ala ko Allah mai girma da kuka ce zalikumullahu rabbukum to ga ma wani gaban ne wannan fa shine Allah mahalicin ku ya ku jama'a duk wannan abin da kuka ji aikace aikacen shi ne kuma yana ne yana jiran mu amma da shi kowa sai ya shiri ko ya gaya mana wata zawadu ku yi guzuri tafiyar da nisa amma fa inna khairar zadi takwa mafi girman guzuri ku zo da tsoron Allah in ya ce a yi a yi iyayi in ya ce a bari a bari duka haɗuwa da Allah ba matsala ba ne da me za a haɗu da shi nan ne matsalas ko? to Allah ya sani mu gajiyayyu ne Allah ka yafe mana kuma da abin da za mu yi ya kai mu kusa da shi Allah ya ba mu ikon yi sai mu dage mu ta yi su biyu ake hada ba a barin duniya ba a barin lahira duka kowanne a yi a inganta a ta yi in Allah ya amsa shi kenan komai ya shuɗe Allah da kansa ya ce la ilaha illa kuwa babu ko na abbauta bisa cancanta face Allah khaliqu kulli shay shi ya halicci dukkan komai da kuke gani fa'budu haka ku bauta mishi wa huwa ala kulli shay'in wakil kuma Allah ga dukkan komai mai wadatarwa ne to gaskiya ina ga mu tsaya anan insha Allah ta'ala sai mu tashi la ilaha ghairuhu wala shabiha lahu wala nadhira lahu wala walada lahu ko abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sami tarayya alada wannan kai kuskure Allah nake sarki ya fe mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh